في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوة الإيمان اعلموا أن دين الإسلام جاء ليحل جميع مشاكل البشرية ويخفف مشاق الحياة ومن هذه المشاكل مشكلة الفقر الفقر بلاء ومصيبة مشكلة الفقر تؤثر في جميع الجوانب المحيطة بالإنسان تدخل في عقيدة المسلم وتفسده لأن المسلم إذا لم يكن يتعالى على حاجاته ربما أدى ذلك إلى إهمال الدين والشرائع وكذا الفقر خطر على الأخلاق والسلوك كما هو خطر على الفكر الإنساني الفقر له أثر سيء على الأسرة من نواحي عديدة على تكوينها وعلى استمرارها وعلى تماسكها كما أنه خطر على المجتمع من جوانب أمره واستقرار أوضاعه معاشر المسلمين مشكلة الفقر جسيمة لأنها تسبب انتشار الأمراض وسوء التغذية وينقص التعليم ويفشي الوفيات مشاكل بعضها فوق بعض لكن من عادة ديننا أن لكل مشكلة حلا ولكل داء دواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون لقد وضع الإسلام سبلا ووسائل لمحاربة الفقر وعلاجه وتقليل مضاره منها أولا أن الإسلام حث على العمل وعدم التكاسل والعمل هو الوسيلة الأولى للقضاء على الفقر بإذن الله على مستوى الدولة وعلى الأفراد وهو أساس الرزق والسعة والغنى كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم ثانيا أباح الإسلام التكسب وطلب المال وأحبه وأوجب التحفظ على المال وعدم الب... وعدم بسط اليد في الإنفاق في الحلال فضلا عن التبذير وإضاعته في الحرام ثالثا أعطى الإسلام الحكومة الحق من التدخل في شؤون اقتصاد الأفراد لتقويم المعوج وترجع وتمنع من التظالم والبخل والإسراف وغيرها فعلى دولة وقيادتها تحقيق العدل ودعوة شعبها إلى الخير وتهيئة فرص العمل واتخاذ الأساليب والوسائل اللازمة لعلاج الفقر وتخفيف آلامها وتعطي معيشة مريحة طيبة والله المتوكل عليه والمستعان رابعا رغبت الشريعة في الإنفاق في سبيل الله من الزكوات والصدقات والمواساة والإيثار وكفالة الموسرين للفقراء ولو من خزانة الإسلامية وحذرت من الإم من الإمساك ورهبت في ذلك آيات تتلى وأحاديث تقرأ بإذن الله خامسا حث الإسلام على الدعاء والتعوذ بالله من الفقر والجوع والعجز والكسل كما في أحاديث كثيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإيمان الأضحية من بهيمة الأنعام ولا بد ذكورها أفضل من إناثها ولا تجزي العوراء ولا العمياء ولا العرجاء ولا الكثير التي لا تنقي ولا تشرأ إلا بعد صلاة العيد إخوة الإيمان افرحوا بعيدكم مطيعين لله ومتبعين لسنة رسول الله واعلموا أن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى أدبار الصلوات كلها وفي كل وقت وصلى الله وبارك على النبي الكريم أتقيت يا أموة أبين دوانا خطبة نام تقنصا domin kowane musulmi ya tashi ya san hakikanin saƙon da huduban ta ƙunsa tana magana ne akan talauci musiba da bala'i mai girma da irin matsalolin da talauci yake jefa al'umma yana taɓan addinin mutane yana gurɓata aƙidu yana mai da wani mutum mushiriki yana mai da wani mai bida'a yana mai da wani ya kama hanyar 'yan tsabbu da bokaye yana dai kafirtar da musulmi idan talauci ya auka hakanan talauci cikin irin matsalolin da yake haifarwa yana taɓan ɗabi'a yana taɓan yanayin mutum sai kaga talauci ya gigita mutum ya koma yana ɗabi'u irin na dabbobi, ɗabi'u na ƙasƙanci da walaƙanci, yakan manta da yana da mata da ‘ya'ya, yakan manta da me zai faru a baya, wani irin mummunan ambato zai bar mu zura'ansa, duk talauci na jefa mutane cikin wannan bala'i. Talauci na jefa mutane cikin ɓalɓalcewan tunani, kaga mutum mai basira ya koma sahuhu, kaga yaron da ya taso da hazaƙa a makaranta. ana kyakkyawan fata a gare shi, amma talauci sai ya gurɓata wannan basirar tasa, talauci sai ya mai da shi baya, ya hana al'umma ta ci gajiya ta ci moriyan wato falalan da Allah ya yi masa na basira da hangen nesa da ƙwarewa gurin ƙirƙire-ƙirƙire masu amfani wanda za su amfani al'umma. Talauci yana da babban matsala a gidan aure, yakan hana aure ma, sai a koma ana ta zina. saboda babu halin aure, babu halin ɗaki, babu halin haɗa kayan aure, sadaki ma da dukiyan aure ya gagara, talauci idan ya shiga gidan aure yana gurɓata zamantakewan gidan auren, sai a yi ta samun dameji da matsala tsakankanin mata da miji, sai a yi ta sulhu, sai a yi ta yaji, wani lokaci ma a yi rabuwan aure sai a rabu sau goma, amma dai ana nan ana zaune, sai ya ce ya sake ta. saboda ya gigice a gigice yake ita ma ta ce in ta ƙara zama da shi Allah tsine mata amma dai hakanan za a yi ta zaman ya ce ya sake ta yau ya sake ta gobe sakin da ke tsakankanin su kila ya fi so hamsin amma dai talauci duk ya gigita su ana nan dai ana zaune hakanan talauci na sanya gidan auren a koma ana zaman ‘yan marana uba fuskan shi daban uwar gida fuskanta daban ‘ya'yan gida fuskansu daban ba babba ba yaro ba wanda isa ya tsara ya ce ayi ko a bari duk wannan na daga cikin mummunan wato matsalar talauci talauci na tasiri a cikin al'umma baki ɗaya wanda duk al'umman da talauci ya mata katutu to dole ne a samu taɓarɓarewan zaman lafiya dole a samu matsaloli na tsaro dole a samu al'umma ta koma ba ta da babba ba yaro babu wani wanda ya sai ya ce ayi ayi babu wani wanda ya sai ya ce a bari a bari kuma sai kaga kowane ɗaiɗaiku a cikin al'umman nan yana alfahari da shi kaɗai idan ya saba ma shugaban shi sai ya rika tutiya in ya zagi shugaba sai ya rika tutiya duk talauci ke taimakawa al'umma ta faɗa cikin irin wannan fitina ya ƴan uwana musulmi talauci tana sabbaba yaɗuwan cututtuka daban-daban duk al'umman da talauci ya yi mata katutu za ka ga ba ruwansa da fitar da hanyoyin ruwa hanyoyin fitsari hanyoyin ruwan bayan gida daga nan sai ka ga malaria sai ka ga kwalara sai ka ga typhoid sai ka ga cututtuka daban-daban a rasa yadda za a yi a gano ma waɗansu cututtukan duka talauci ke taimaka ma wannan talauci na haifar da cin abinci mare amfani a cikin gangan jiki cin abincin ma da zai cutar amma mutum yana son shi dai cikin shi dai ya ɗauka to talauci na sa mutane su ta cin ababen da yake mare amfani irin dai ababen da muke ci a wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana talauci na taimakawa gurin gurɓata ilimi kaga ga yara da yawa amma babu karatu dubi irin halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu a ce maka mutum miliyan kaza ba sa zuwa makaranta ba su san bihin ba ba su san kuma baki ba ballanta nasu mai da shi fari haka nan talauci yana yada yawan mace-mace a cikin al'umma jama'a kai in muka ce za mu ta lissafin matsalan talauci to ba za mu iya kai ƙarshen shi ba sai dai alhamdulillahi addinin musulunci ya yi kyakkyawan tsari ya daidaita al'amura dama can musulunci ya zo ne domin ya magance matsalolin in adam gabaki ɗaya addinin musulunci ya shimfiɗa waɗansu hanyoyi ya kafa waɗansu turaku ya hahaƙa waɗansu manya-manyan ramummuka wanda idan aka bi waɗannan tafarki insha Allahu ta'ala za a yaƙi talauci za a kau da ita za a kau da shi za kuma a sassauta raɗaɗinsa abu na farko da musulunci ya zo da shi ya zabarar akan yin aiki tukuru ya zabarar akan nisantan kasala da san jiki da san kai da shantakewa ya ƴan uwa mu fahimta cewa fa shi aiki tukuru shine babban hanya da ke magance talauci duk al'umman da take mafarkin ta warke daga talauci amma matasanta suna nan a dakali suna zaune suna nan suna fira to wannan al'umman haka za ta dawoma a cikin talauci jama'a mu sani cewa ko a mataki na ƙasa ko a mataki na ɗaiɗaiku wajibi ne a yi aiki tukuru akwai ababen da Allah ya ba mu na arziki da dangogansa a kewaye da al'umma to kowace al'umma ta ribaci wannan dubi irin busassun abubuwa da ɗanyen abubuwa da musulunci da Allah ya zuba mana dole ne sai al'umma ta buɗe tunaninta ta faɗaɗa ƙwaƙwalwanta ta ga yadda za ta ribaci waɗannan busassu da ɗanyen abubuwa ga ƙasa Allah ya ba mu da kuma irin ma'adinan da ke cikinta, dole al'umma ta buɗe tunaninta yadda za ta amfana da wannan. Ga ruwa da halittun da ke cikinsu, tekuna da ƙananan ruwa, kifaye da makamantansu, sai al'umma ta yi tunani mai kyau yadda za ta aribaci waɗannan abubuwa. Ga tsirrai, ga ciyayi, ga dabbobi da sassan jikin dabbobi, sai al'umma ta miƙe ta yi aiki tuƙuru ta gano yadda za ta amfana da su domin ta magance talauci ga hasken rana ga hasken wata ba ga shine yanzu ana yin sola ba sola ɗaya ne daga cikin amfanin hasken rana fa inda za a buɗe tunani za a iya gano amfanin hasken rana abubuwa guda ɗaruruwa ƙila kai sai dai mun buɗe tunaninmu mun yi aiki sosai domin mu ga yadda za mu ribaci irin waɗannan abubuwa sai ka ji an ce maka akwai al'umman da yake ta yi arziki da wani ɗan tsoro guda ɗaya akwai al'umman da ta yi arziki ta hanyar ribatan hasken rana akwai al'umman da ta yi arziki ta hanya kaza to mu ma ga munan bola wannan akwai hanyar da ake arziki da shi dusa wannan akwai hanyar da ake arziki da shi kowan wake akwai hanyar da ake arziki da shi haka nan buntu na shinkafa akwai hanyar da ake arziki da shi duk wani abin da kaga Allah ya zuba a cikin kwalla akwai hanyar da ake arziki da shi akwai ƙasan da yake kwaɗi take arziki da shi akwai ƙasan da yake irin waɗannan itatuwa da ganyayyaki da ciyayi da shi take arziki to mu me zai sa mu daskare ba za mu amfana da shi ba ayon alkur'ani mai girma da yawa a cikin suratul jumu'a a cikin suratul mulk a cikin suratul muzammil sun zo suna zaburarwa akan ribatan falalan da Allah ya kewaye mu da su mu ribace su domin mu kauda talauci sai dai daga cikin mutane akwai mutanen da ke kin yin haka su sun shantake suna nan a wuri ɗaya a anguwansu su sun mai da hankali ne akan roƙo da bara da bambaɗanci a ba su kyauta suna sun gode suna yashe baki to waɗannan babu maƙiyan wato maƙiyaci gaban ƙasa maƙiyaci gaban al'umma kamar su babu masu haifan ma al'umma da talauci da gurɓacewa da lalacewa kamar su irin waɗannan ba su Allah baya ƙaunan su wanda ko ya mai da roƙo shine tadansa manzon Allah ce garwashin wuta yake karɓa idan ma an bashi abu na biyu cikin hanyoyin da musulunci ya zo da shi a kauda talauci musulunci ya kwaɗaitar ya zabura kowa ya samu sana'an yi ga manya-manyan sana'o'i ga ƙananan sana'o'i kana iya shawara da ƙwararru kana iya shawara da dattawa kana iya shawara da mutanen da ke kewaye da kai wai a nan yankin wani irin sana'a ya kamata a yi kai shawara da mutum ɗaya da mutum biyu da mutum uku da mutum goma daga nan ka nemi taimakon Allah idan baka da jari in abin naka yana neman jari to ka miƙe ka yi aikin ƙarfi don ka samu jarin sannan ka je ka ci bashi in dai za ka riƙe amana ka dawo da shi a kan kari sannan ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala amma a zauna a shantake a dakali wallahi sama ba ta ruwan zinare da azurfa sai dai Allah yakan saukar da ruwa daga sama sinadarin da zai haifar da arziki ga wanda suka nema sannan abu na uku addinin musulunci addinin musulunci ya ba hukuma dama ta shiga te dumu-dumu cikin arzikin ɗaiɗaiku cikin tattalin arzikin ɗaiɗaiku baya ga na ƙasa ga baki ɗaya saboda duk abin da ta ga ya yi rakwa-rakwa ta samar da shi idan aka lura cewa a cikin garin zaria ba mu da manya-manyan shaguna da muke siyan spare part a ciki to haƙƙin shugaban local government ne haƙƙin sarakuna ne Allah ya ƙara musu albarka dole ne ku ga yadda za a samar da wannan idan mota ta lalace ko babur a ranar lahadi su kuma masu sai da wannan sun tafi cociya za a yi kenan da haka dole ne su samar da wannan haƙƙin shugabanni ne wannan su shiga su yi dumu-dumu cikin tattalin arzikin al'umma su kuma tsara duk abin da ya lalace su gyara su tabbatar da sun hana zalunci sun hana ɓanna sun hana rowa a cikin al'umma abin da ka samu taimaka ma firamaren da kai abin da ka samu taimaka ma makarantar allon da kai abin da ka samu taimaka ma matasan da ke yankinka wannan haƙƙi ne na hukuma da aka dole ne akan shugabanni tun daga mataki na shugaban ƙasa da 'yan majalisunmu musamman yanzu muna da kakakin majalisa Allah ya musu jagora Allah ya fitar da mu kunyan al'umma a kansu Allah ya ɗora su akan daidai to dole ne su yi adalci su kira mutane kowa nasu ne su bibiyi mutane su ɗora su akan daidai su ɗora su akan adalci su kuma ainihin samar da guraba na aikace-aikacen yi su kuma bi hanyoyin da ya wajaba domin magance talauci da sauƙaƙa raɗaɗinsa da samar da rayuwa mai daɗi a cikin al'umma domin a haƙiƙanin gaskiya muna rayuwa cikin wahala a cikin wannan ƙasa tamu za a yi wannan a dogara ga Allah a kuma nemi taimakon Allah subhanahu wataala abu na hudu gab da na ƙarshe addinin musulunci cikin hanyoyin da ya shar'anta din a magance talauci shine irin waɗannan ciyarwa fi sabilillahi zakkan dukiya in kowa zai fitar da zakkan da Allah ya ɗora masa na dukiya ko na amfanin gona ya bada ga sadakoki na yau da kullum wanda sadaka ana yin ta ne fi sabilillahi baka neman yabo akai baka neman wani abu ga kyaututtuka wanda kyauta kuma ana yin ta ne domin ya dawwamar da soyayya ya kauda talauci sannan ga muwasat kana da wani amini ko waɗansu mutane ka ce to ku rika zuwa kuna ɗaukan abinci a gidana misali ga fifita maslahan wani akan maslahan kanka masu shi su rika taimaka ma marasa shi ko da ko daga taskan gwamnati duk ana yin wannan addinin musulunci ya tsoratar akan mutum ya samu dukiya ya rike abin shi ya ki ciyarwa fi sabilillahi akwai ayoyi da hadisai akan wannan haka nan cikin hanyoyin da addinin musulunci ya shimfiɗa domin magance talauci ai ta addu'an neman arziki ai ta neman tsari daga talauci ai ta neman tsari daga yunwa ai ta neman tsari daga kasala ai ta neman tsari daga gajiyawa duk waɗannan su ne ƙofofin talauci da ƙaƙanika yi da wahalhalu a cikin al'umma to duka wannan dai yana daga cikin kaɗan daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya shimfiɗa domin ganin an magance talauci a ƙarshe mu sani jama'a musulmi layyafa sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma tafarkin babanmu annabi ibrahim an fi so a yi ko kuma wato ana yin su ne daga bahimatul an'am ko raƙuma ko shanu ko tumakai ko awakai kuma an fi son a yi da maza sai dai in an rasa babu laifi a yi da matayen sai dai mu sani cewa makauniya ko mai ido ɗaya ko gurguwa ko ƙanjamammiyan da ba ta da ɓargo ba ta yin layya hakanin mu sani cewa ba a yanka abin layya sai bayan an gama sallan idi waɗansu ma malamai suka ce sai bayan liman ya yanka abin layyansa da haka ya jama'a mu bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna masu da'a ga Allah mu kuma sani cewa kwanakin layya ko kwanakin sallah kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah a bayan salloli guda biyar daga nan har ranar goma sha uku ga wata da kuma kowane lokaci ka samu kai ta ambatan Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك